إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله خير زاد وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أيها المسلمون نحن في شهر عظيم نحن في شهر عظيم من شهور الله سبحانه شهر يغفل عنه كثير من الناس ألا وهو شهر شعبان شهر له منزلة خاصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في عبادة الصيام ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر في شهر أخسر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وفي رواية أخرى صحيحة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا رواه مسلم فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخسر الصيام في شهر شعبان أخسر من غيره من الشهور بعد رمضان وهذا دليل على عظم فضله وخسرة أجر الصيام فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ما تصوم من شعبان فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النساء وصحه أهل العلم فشعبان فشعبان شهر رفع الأعمال والصيام فيه سبب لرفعها على حال من الطاعة وهو تحيات عزيمة لاستقبال شهر رمضان عباد الله ومن المؤسف أن نرى في بعض مجتمعات المسلمين عادات تنسب إلى الدين بلا دليل ومن ذلك ما يسمى بصيام الشهر الذي قبل شعبان ويعرف عند بعض الناس باسم أزم صوفي ويظن أنه عبادة مشروعة ونقول بوضوح هذا الصيام لا أصل له في كتاب الله سبحانه ولا في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا عن ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خاص شهر قبل شعبان بصيام معين أو اسم مخصوص والعبادات توفيقية والعبادات التوقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بالرأي أو العادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه فالشهر الذي ثبت فيه السنة وكسر فيه صيام النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان لا ما قبله والواجب على المسلم أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما خالفها أيها المسلمون أما حكم صيام شعبان فيجوز للمسلم أن يصومه كله أو أخسره أو نصفه أو بعضه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون قد بدأ الصيام قبل انتصاف الشهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف, إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود والترمذي وصححه جمع من أهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمح متفق عليه وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث فقالوا من كان له عادة في الصيام أو بدأ الصيام في شعبان قبل نصفه فله أن يستمر بعد النصف ولا حرج عليه أما من لم يكن يصوم ثم أراد أن يبدأ, أن يبدأ أن يبدأ الصيام بعد انتصاف شعبان فهذا هو المنهي عنه وكذلك ينهى عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان لمن لا عادة له سدا لزريعة لز سدا لزريعة الزيادة في رمضان عباد الله شهر شعبان فرصة عظيمة لته لته لتهيئات النفوس وت... وتأويدها على الصيام ورفع الأعمال ورفع الأعمال إلى الله في حال الطاعة فاحرصوا على اتباع سنة نبيكم واحذروا البدع والضلالات اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد yanwa musulunci hudubar mu a wannan sati cikin wannan masallaci namu na masjidu abu huraira tana yi mana jan hankali ne da faɗakarwa akan abun da ya shafi azumi wanda ya sunanta a kanmu a cikin wannan wata na sha'aban godiya ta tabbata ga Allah wadda muke gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda ya batar kuma babu wani mutum wadda zai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin talayya kuma ina shaidawa cewa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gaba daya bayan haka ya ku yan uwa musulmi ina yi wa kaina da ku wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin tsoron Allah shine mafi alherin guziri kuma shine mafi girman abin da bawa yake kusantar ubangijinsa da shi ya ku uwa musulmi muna cikin wani babban wata daga cikin watannin Allah subhanahu wa ta'ala wata da mutane da yawa suke gafala a kansa wato watan sha'aban wata ne da yake da matsayi na musamman a cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman a ibadar azumi kamar yadda uwar muminai Aisha radiyallahu anha take cewa ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika azumin wani wata gaba ɗaya ba sai wata na Ramadan kuma ban taba ganin sa yana yawan azumi a wani wata ba kamar yadda yake yi a Sha'aban Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi ya ku yan uwa musulmi a wata ruwaya wacce ba wannan ba sai Aisha take cewa a matsayinta na uwar muminai manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam yana azumtar sha'aban kusan gaba ɗaya yana kuma azumtar sha'aban sai kaɗan yake ragewa daga ciki musulun ya ruwaito wannan hadisi ya uwa musulmi waɗannan hadisai suna nunawa a sarari cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan azumi a watan sha'aban fiye da duk wani wata bayan ramadan kuma wannan yana nuna girman falalarsa da girman ladan azumi a cikin wannan wata na sha'aban yan uwa musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dalilin haka kamar yadda ya zo a hadisin Usama bin Zaid radiyallahu an inda yake cewa na ce ya manzon Allah me yasa ban ganka kana yawan azumi a wani wata ba kamar yadda kake yi a sha'aban sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wannan wata ne da mutane suke gafala a kansa yana tsakanin Rajab da Ramadan kuma wata ne da ake ɗaukaka ayyuka zuwa ga Ubangijin talikai don haka ina son a ɗaukaka aikina alhali ina azumi. Nisa'i ya ruwaito wannan hadisi, malamai kuma sun inganta shi. Ya koyan wa musulmi, watan sha'aban wata ne na ɗaukaka ayyuka kuma da azumi a cikinsa hanya ce ta ɗaukaka ayyuka cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wata babbar shiri ne da wani takidi na karɓar Ramadan kamar yadda yake kusanto mu a yanzu. Ya koyan wa musulmi, abin takaici ne mu ga wasu al'adu a cikin al'ummarmu ana danganta su da addini ba tare da wata hujja bayyananna ba daga cikinsu akwai abin da ake kira azumin watan da ya gabaci sha'aban wanda wasu ke kira da cewa azumin tsofi ko azumin tasawufi. suna ɗaukarsa a matsayin ibada alhali babu wata hujja ingantacciya wacce ta tabbatar da wannan azumi na tsofi da ake kira ya koyan wa musulmi muna faɗi a bayyane wannan azumi ba shi da asali a cikin alkur'ani mai girma kuma ba shi da tushe a cikin sunnar annabin ku muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma ba a san sahabbai sun yi shi ba a lokacin da suka gabata a rayuwarsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ware wani wata kafin sha'aban da azumi na musamman ko kuma wani suna da ya ambace shi da shi ba ya koyan wa musulmi ibadu kuwa tsayayyu ne akan hujja ba a halatta a ƙirƙiri ibada da ra'ayi ko al'ada ko al'ada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin addininmu na musulunci wanda ba daga gare mu yake ba to an ƙi wannan abin da mutum ya ƙirƙiro shi don haka yanwa musulmi addinin musulunci addini ne wanda yake karantar da mu yake nuna mana tsayawa a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da tsayawa yake nuna mana tafiya a inda alƙur'ani ko Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu mu yi tafiya a kansa saboda haka yanwa musulmi watan da aka tabbatar da yawan azumin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa shine watan sha'aban ba watan da ya gabaci sha'aban ba wajibi ne musulmi ya bi sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar abin da ya saba mata a duk inda ya haɗu da shi ya ku musulmi dangane da hukuncin azumin sha'aban halal ne musulmi ya azumce shi gaba ɗaya idan yana da iko ko mafi yawansa a cikin ranaku na wannan wata ko rabinsa shi wannan wata ɗin na sha'aban ko wani ɓangare daga cikin wannan wata domin bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muddin ya fara azumin kafin a kai tsakiyar wannan wata misali duk wanda ya fara azumi daga farkon wata to halal ne a kansa ya azumci dukkan watan idan yana da ƙarfin iko amma wadda duk bai fara ba har aka tsinkaye abin da ya kai rabi na wannan wata na sha'aban din to ba dama ya ce zai fara daga rabinsa ba zai ajiye ba har sai an kai ramadan a'a wannan shari'a ce wacce ta ɗoru akan wadda duk ya fara azumin tun daga farkon wata sai ko abin da ya tabbata a hadisi da muka karanta wanda na na aisha ta ambata annabi sallallahu alaihi wasallam din yana azumtar ko duka watan ko mafi yawan watan ko rabin watan ko wasu kwanaki a cikin watan to kai ma za ka iya azumtar wani sashe daga abin da ya kama na rabin wata da ya yi ragowa a cikin wannan watan to amma muddin watan ya kai tsakiya ba za ka ce za ka azumce shi duka ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sha'aban ya kai rabinsa to kada ku fara azumi abu dawud da tirmizi suka ruwaito shi malamai kuma sun inganta shi haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku gabatar da ramadan da azumin yini ɗaya ko biyu misali saura kwana biyu ko ɗaya a fara azumi ka ce to bari ka azumci wannan yini ko yini biyu don azumi in ya zo wai ka tarbe shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan don haka ya ce kada ku yi sai dai wanda yake da al'adar azumi to ya ci gaba da azuminsa kamar yadda yake bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi misali dama kana azumi wanda ya shafi litinin da alhamis ko kuma kana lazimtar wasu ranaku da yin azumi wannan ya zama al'adarka ka ma saba kana yi to ko da ranakun da ka saba yin azumi sun fado ana gobe azumi ko saura kwana biyu azumi wannan babu laifi a kanka domin al'adar ka ce yin wannan azumi malamai sun hada waɗannan hadisai suka ce duk wanda yake da al'adar azumi ko ya fara azumi a sha'aban kafin rabinsa ya halatta ya ci gaba da azumi bayan rabin watan sha'aban din amma wanda bai saba azumi ba sai ya so ya fara azumi bayan rabin sha'aban wannan ne abin da aka hana shari'a ta dokance shi ta ce kar a kai ga wannan aiki din haka kuma an hana azumin yini ɗaya ko biyu kafin ramadan ga wanda ba shi da al'ada ta azumi domin kada a ƙala wani abu a cikin ramadan wannan kamar shine ake kira sad azzari'a din ya ku bayan allah watan sha'aban dama ce mai girma don tsarkake zukatanmu da horar da kai akan azumi da ɗaukaka ayyuka zuwa ga Allah cikin biyayya, mu yi ƙoƙari na bin sunnar annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kuma mu yi ta ƙoƙari mu nisanci bidi'o'i. Domin kada mu je mu fada cikin wani irin aiki wadda shari'a ba ta san da zamansa ba. Muna addu'a Allah maraukin sarki ya ba mu iko da gudanar da ibada a cikin wannan wata na sha'aban. Kamar yadda ina ganin yau muna sha ɗaya ga wata ko? Sha ɗaya ne ga wata yau ba? Sha'aban. To yau ana sha ɗaya ga wata, wata kuma muna kyautar zaton ya yi kwana ashirin da tara ko talatin, kamar yadda yake wata a wajen musulmai, wata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna da kwanuka ashirin da tara ne ko talatin. Shi yasa za ku ga ko mun zo mu Ramadan, kowa yana yin niyya ne ya ƙudurta yin azumi ko talatin ko talatin ba ɗaya. wannan shine sharaɗi da muke ɗauka a tsakaninmu da ubangiji kuma shi yasa za mu ga ko lokaci yayi na ayi ramadan ɗin idan aka zo aka samu ganin wata ko da watan yana kwana 29 sai mukan sha azumin mu yi ibadar mu ta ede idan kuma aka ce ba a gani ba sai mukan cika ya zama 30 to daga nan hukunci ya hau kanmu mu yi ibadar mu na ede ko da ba a ga watan ba alhali wata ya cika kwana talatin don haka yanwa musulmi wannan shine abin da ake horar da mu mu yi ta ƙoƙari don yin ibada ɗin wani zai ce azumi yana da nauyi na ramadan ɗin ma yaya nake iyawa to ka yi ƙoƙari ya kai bawan allah duba da wannan hadisi na na aisha radiyallahu anha ummul mu'minin da take cewa da idanta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin azumi kuma ya fi yawaita azumtar sha'aban to wannan rabo ne wanda yake gagarumi haske ne da yake a gabanmu yau duka duka sha ɗaya ga wata ne kana da ragowar lokaci ni ma ina da lokacin kuma kuna da shi mu yi ta ƙoƙari mu ga mun bayar da kanmu wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta domin in ka ji ka yi ma to baka da yaƙini yaushe ne za ka iya ƙala samun dama irin wannan misali yanzu muna cikin wannan wata na sha'aban ɗin da ake kwadaitar da mu da azumi wadda ya ɗori a kanmu na mu yi shi sai ka ce a ba mu bari sai wata shekarar in Allah ya kai mu zan take da haka ai in Allah yadda ma zan yi ƙwazo sosai gaba ɗaya watan zan haɗa na azumci in na zo na bi da ramadan to ina kake da tabbaci ko kake da wani yaƙe ne na cewa za ka kai wata shekarar a rayuwa baka da wannan tabbaci baka da tabbaci to tunda baka da tabbaci kenan sai mu dage mu yi ta yin kokari don mu amfana da lokacin da muke da shi wani lokaci ne muke da shi shine wannan wataƙila in kana da rayuwa ma sai Allah ya jarabce ka da larura wace irin larura ce wataƙila larurar da ba za ta iya barin ka kai azumin ba to yan wa musulmi ba a son jinkirta ibada ka ce kai sai ka kai wani lokaci za ku sha mamaki duk irin falala da kima da daraja irin na ramadan din ma wani an kusa ramadan din zai fara tafiya asibiti wai dan ya ga likita in ya je kuma shi zai ce wa likitan fa ulsa ce fa take damuna fa ulsan nan fa chronic ce ba zai bar likitan shi yayi masa bayanin me yake damunsa ba wai me ya damu sa a tattara mar magani a bashi in ya zo kuna azumi shi yana cin abinci ko yana shan ruwa in an yi magana ya ce wallahi ulsa to ya kai dan wa musulmi lokacin da zaka zo bari karama azumin ba za ka rama shi a wata wanda yake da kima da daraja irin na ramadan din ba da wannan ne maluma suka ce maza suka samu fifikon ibada da mata kun gan kuka duba su suna ajiye azumi saboda larura na al'adarsu da Allah ya dora musu to a irin wannan lokacin an ce su ajiye azumi amma ba a yafe musu azumin ba bayan an sha ruwa za su zo su rama wannan azumi to kaga kai za ka yi naka cikakke in ba larura din ko wani dalili da ya sabbaba ka ajiye azumin ba amma su kuma in wannan abun ya faru to dole sai sun ajiye azumi in sun ajiye kuma za su zo su rama azumin a wata wadda ko watannin da bai kai watan da suka baro din kima da daraja ba don haka yan wa musulmi mu yi ta ƙoƙari mu ga mun yi wannan ibada na azumi a cikin wannan wata na sha'aban kuma mu roƙi Allah ya karɓa mana bayan haka yan uwa musulmi kar ka je ka tafi ka ƙudurta ba ka yi azumin kuma ka manta da iyalanka su ma suna da haƙƙi in ka koma zaunar da su ka kwaɗaitar da su mahimmanci da kima da daraja na yin azumi a wannan wata ɗin idan suna da iko he su riska he ku riska gaba ɗaya domin ibadar duk iyalanka tana ɗamfare da taka yayin da duk ka gagara ka tarbiyyantar da su don yin ibada to duk inda suka samu na ƙasu kai ne ka samu na ƙasu domin na sani mun sha faɗa wa junanmu a irin wannan mimbarin irin kima da darajar da ma'aurata suke samu a filin kiyama ya biyo bayan irin darajar da kowa a cikinsa ya samu ne. in matarka ta fi ka ibada in ta samu aljanna mataki na farko kana aljanna mataki na takwas ko na bakwai kai za a yi elevating zuwa mataki na farko a dalilin ita ibadar da ta yi domin dole za ta zauna da mijinta ne to irin wannan darajar in ka zo kai wa abin wani irin kallo na ba ta inda zai amfanar da kai kun san akwai wasu da suke ganin ko iyalansu su yi ibada ko kasi su bai dame su ba suna ganin kamar bai shafe su ba to wallahi duk kokarinka a ibada in ka gagara ka tarbiyantar da iyalanka in aka je gaban Allah za a tuhume ka ne lokacin da za a tuhume ka kuma demotin ɗinka za a yi yanda duk ya zama nan ne za su a kora sai ku tafi tare to wajibi ne a kanka a matsayinka na mai gida mai iyalai kar ka yadda a ce kawai kai baka san yaya ibadar su yake ba ko me kake yi in ka koma ka bankici ibada ya ana ta girki an yi sallah eh an yi to shikenan yayi kyau a'a ba ai ba to aje girki aje ayi sallah a ana zaune hira ake ku aje maza aje ayi sallah a'a mun yi to alhamdulillah haka ake so ka yaba abin da aka yi to yan uwa musulmi mu yi ta kokari kar mu rinka tuya in ji bahaushe muna mantawa da albasa mu yi ta kokari Allah subhanahu wata'ala ya gan mu ya yaba abin da muke na ibada kar ka yadda ka sala ta kama ka duk yadda za a yi kai ta kokari wala duk abin da ake cizawa kar ka kuskura kai wasa da addinin ka na musulunci aqida a rike ta aiki a yi tukuru ko akwai wasu kurakurai sai Allah ya yafi amma ka zo ka dawo ta ko'ina 0% ba wani ta wani guri da ake iya amfana da kai a addinin musulunci ibadar da aka dora maka ka dora wa kanka kasala in an zo sallah kana ta sauri a yi a gama na koma gun kasuwata a na koma gurin wani abu nawa a na tafi gona a abubuwa to matsala ne tun yanzu a daddage a hori kai a hori juna da abin da ya shafi ibada in ta kama jiki takan samu guri ta ci gaba da wanzuwa duk yadda za ka shiga sai ga mutumin da addini ya ratsa shi duk inda ya shiga sai ya yi addininsa komai rintsi duk buga-bugar da zai yi wallahi ya koma ya yi ibadarsa to irin haka ne ake so mu siffantu a wayi gari a ce ko da a ce wanan nan bai kyauta ba amma ta fannin ibadar ka ba za a ce kana da wani naƙasu ba kuma yin ibadar yan uwa musulmi yana taimaka mana mu samu rangwame a wajen Allah subhanahu wata'ala muna addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu akan bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya ayyukan mu su zama karbabbu kuma ya sanya mana a mizani ya Allah muna roƙonka da ka kai mu mu riski wannan wata na Ramadan kamar yadda ya kusanto mu cikin lafiya da walwala muna addu'a ya Allah madaukakin sarki ya karɓar mana da ayyukan mu ya kuma inganta mana abubuwan da duk muke ta kokari don ɗaukaka wannan addini na musulunci muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta ya jikan dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma da muke da rayuwa Allah ya sa wa rayuwar mu albarka wancan karo mun ji malam ya faɗa dan uwanmu kuma ɗaya daga cikin wadda ake gudanar da wannan masallaci da su da yake ta fama da larura muna addu'a Allah ya bashi lafiya wannan larurar Allah ya sa ta zama masa wata zakka ne ta jiki Allah ya ba shi lafiya ingantacciya ya dawo mu ci gaba da ayyuka kamar yadda aka saba domin banda larurar ba da yanzu mu yana nan tare da mu sai dai in baya garin to muna addu'ar Allah ya ba shi lafiya ya ba wa 'yan uwa musulmi lafiya baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi